لا تعمل أبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا عشرين دشدا قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة منزن رحمة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 wato uku kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta 73 zuwa aya ta 74 a cikin wato suratu tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a shafi na 199 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gari mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce yahlifuna billahi ma qalu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halifuna billahi ma ƙalu suna rantsuwa da Allah nan damiri yana komawa ne zuwa ga mi zuwa ga munafukai an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yaƙi ja'i- wato kafirai ya ayyuhan da biyu jahilin kuffar ko ba haka ba wal munafiki da munafikai an gane ko to da yanzu marokon ka ce ya halifu na billahi zai iya komawa zuwa ga kafirai da munafikai ko to amma me yasa aka keɓance shi da munafikai saboda su ne allah faɗi halinsu suna rantsuwa da allah akan karya abu na biyu su kafirai ba sa rantsuwa da allah akan karya don su kare kansu don su suna cikin izza ne su sun bayyana su kafirai ne don haka ba a bukata a ce ya halifu na billahi ba ƙaru sai sun yi rantsuwa da allah sun ce su ba kafirai ba ne su rantsuwa ma suka yi wani lokaci su ce ba su yi imani ba ko ba shi kenan ba kiran ta haka dole domiri ya halifu na bai iya kuma ga kafirai don mu kafiri bai koyi bai koyi kafircin shi mun fahimci wannan to da Allah subhanahu wataala ya umarci jahidul kuffar wal munafiqin waɗansu daga cikin malamai suna cewa irin waɗannan ayoyin na jihadi sun shafe ayoyin da suke cewa ayi afuwa ga kafirai an gane ko akwai ayoyin da suke nuna cewa ayi afuwa ga kafirai an gane ko kenan inda ai musu mu'amala ai musu mu'amala wato cikin sauka-sauka malamai suka ce to irin waɗannan ayoyin sai mun yi hattara da su ayoyin da suka ce kada a yaƙe su to ayoyin jihadi sun shafe su amma ayoyin da suka ce a'a ai musu mu'amala sauka-sauka kafiri ana iya mishi mu'amala mai kyau wanda bai yi fito na fito da addini ba dan ana sa wasu tsammanin wannan zai sai musulunta ba sai ko mu fahimta ba ya la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin ko ba kan bane tare da an yi umarni ayi jihadi kuma Allah ya bada daman ma kafirai su shigo kasar musulmi su saurari su saurari wa'azi wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun dan haka dai ayoyin da suka ce kada ayi yaki su ne aka shafe don yanzu an ce ayi yaki amma ayoyin da suka ce a yi musu mu'amala mai kyau fa'afu anhum wasfa nan kau da kai ba dole bane ya nuna cewa a'a ba a yaƙi su rashin yaƙar su kau da kai ba shi ke nuna ba za a yaƙe su ba ana iya kau da kai kan wani mummunan ɗabi'a ko wata mummunan magana kafin lokaci na sharuɗan jihadi su cika a yaƙe su ba sani ko mun fahimta ba wannan na farko kenan nan da aka ce wa ghuluz alaihim wa ma'awahum jahannamu bi'sal masir ka kausasa musu da wannan ne wadansu malamai suka tafi cewa wato nasibi da anka ce wal mu'allafati qulubuhum ko ba ka bane wadanda ake son a jawo su su shiga cikin addinin musulunci sun ka ce wannan aya ta waghluf alaihim ta nuna cewa an shafe wancan wal mu'allafati qulubuhum domin wanda anka kausa sama magana ai babu zancen kuma ayi a neme shi cikin addinin musulunci ko ko a dan bashi wani abu ina fata an fahimce ni amma zance mafi inganci wannan bayana nuna an shafe wannan rabu ba a'a nan waghluf alaihim halin wanda ya kamata a kausasa mishi magana jiya mun yi magana kan wannan sai a kausasa mishi ko ba kan bane lokacin da ya kamata a kausasa a kausasa lokacin da ya kamata a tafi a hankali a tafi a hankali ina ba ta an fince ni domin bai yiwa ko da yaushe zama cikin tsanani cikin yaki muke ai bai yiwa kuma bai yiwa a ce ko da yaushe cikin zaman lafiya muke a duniya bai yiwa kuma bai yiwa mutum a ce kullun yana cikin hushi ko kullun yana mi kullun yana cikin farin ciki bai yiwa rayuwa abubuwa da kishiyoyin juna suke mai mata ina fata an fahimce ni to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma'awahum jahannam makomarsu wuta kan munafikai su sa tsammanin don suna bayyana imani in sun yi yaudara a nan duniya a lahira ma zai amfane su wannan ba zai amfane su ba ba sani ko mun fahimta ba su suna tunanin cewa tun da ana lissafa su cikin muminai a nan duniya yan an ta yi lahira ne za a yi za a lissafa da su to wannan wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wuta su kafirai da ni da su munafikai sannan da kafirai maza da ni da kafirai mata bai ce wa ma'awahun wa ma'awahun na ba sai ce wa ma'awahun to sai a yi taglibi da munafikai maza da munafikai mata da kafirai maza da kafirai mata dukkan makoma su jahannama an gane ko wa bi isal masir makoma ta yi muni yahlifuna billahi ma qalu Allah ce suna rantsuwa da Allah ma qalu suna cewa ba su faɗa ba ibnu ashur jiya mun kawo bayani da kan bayanin da ya karkashin wannan aya ya tafi cewa ya kawo ra'ayuka guda biyu ra'ayi na farko ce wannan aya yahlifuna billahi ma qalu dama munafiqai duk lokacin da aka kawo wata magana tunda ba su da gaskiya in an ce sun ce sai su yi rantsuwa da Allah suna ganin ba abin da zai fidda su sai sunan Allah amma sun yadda su gitta sunan Allah don saboda su tsira su yi ƙarya da sunan Allah su gitta sunan Allah don shi kuma ba wai a'a ba wai ma ka yi rantsuwa da Allah ba don ka kare kanka akan karya hatta da ka yi rantsuwa da Allah ka ce ba za ka yi aikin alkhairi ba Allah bai da wannan ba wala ya'tali ulul fadli minkum ko ba kan ba wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah ko wala yata'alla a wata qira'a ko ba haka ba sannan kuma wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru kinan Allah tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiyun alim da haka ma kamar tsi da Allah ce ba za ka aikin da ba Allah bai raba balle ka gitta sunan Allah don ka kare kanka bisa akan karya wannan bai dace ba masani kuma fahimta ba to don haka dai ibn ashur da ya zo kan wannan jumla sai ce to in an ga dama ana iya ɗaukar ta matsayin wato abin da isti'nafi ne bayani da an ce isti'naf yahlifuna billahi isti'naf magana ce wanda aka fara bayani don ta yi bayanin abin da ya gabata yuthiruhu amru wato bi jihadihim abinda zai kawo wannan tambaya an gane ko abinda zai kawo wannan isti'nafi shine cewa da Allah yayi umarni a yaƙe su ma'a mushahadati zahiri ahwalihim tare da cewa kuma za a ga zahirin halin su hali ne mai kyau ina fata an kunce ni yace to ma'a mushahadati zahiri ahwalihim min at-tanassuli mimma nuqila anhu suna kokarin at-tanassul da ta'un da nunun da sadun da lamun kuma ana cewa at-tamallus da ta'un da mimun da lamun da sadu shine kana kokarin sulalewa kana kokarin tserewa tanassala tamas wato tamassala duk ana fada da sadu ko baka nan bane mimma nuqila anhu na daga abinda anka fada kansu in i'tubira al-maqsud min al-jumla takdibuhum in an dauki cewa wanga jumla Allah ya kawo ta ne dan ya karyatar da su fi hilfihim a cikin rantsuwar da sun kai kenan sun yi rantsuwa Allah ya karyatar da su kenan wannan shine isti'nafi ne bayani akan rantsuwar da su kai ko kuma a'a yace ana iya daukar jumla ta ta'lili ce fi mahallin ta'lil lil amri bil jihad wanda Allah ya ce a yaƙe su an gane ko to wani zai iya tambayar to su kafirai an ce Allah a yaƙe su a yi jihadi to su kuma munafikai fa sai Allah ya nuna maka a'a kai kai ne kake ganin su a zahiri muminai su a batini kafirai ne don haka shi yasa yahlifuna billahi ma qalu suna cewa su ba kafirai bane suna rantsuwa wala qad qalu kalimatal kufri alhali ko sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba da islamihim sun kafirta bayan musulunta su don haka kamar ɗaukar su musulmai arna ne na fata kun fahimce ni shi yasa ya kawo waɗannan bayanai amma abin da ya kamata mu sani shi almunasabat tsakanin ayoyi wani lokacin zaka iske ra'ayi daya biyu uku hudu ko ma goma ana iya samu don mi don wani zai hankalta ma ayoyin da sun ka gabata wani hankalta ma wadansu ayoyi wani hankalta to sai munasaba ta yawa to amma tun da alkur'ani ne munasaba in bata saba ma nassi ba sai ayi sai ayi aiki da ita ba sai ko mun fahimta ba ka karanta wani littafi almunasabat na Umar Salim Bazumul Sheikh Umar Salim Bazumul dan kasar Saudiya ya faɗi ka'idodin da aka gina wannan ilimi a kansu dan wanda zai iya zaku zabura ya ce wannan ilimin bai da ma asali a cikin addinin musulunci ko ba haka nan bane to dan haka sai ai hattara to Allah ya ce wala qad qalu kalimatal kufri haqiqa sun faɗi magana ta kafirci an gane ko wa kafaru ba'da islamihim sannan sun kafirta bayan musuluntarsu ina fata an fahimce ni idan muka duba cikin at-ta'birul qur'ani littafin ustadu doktor fadil salih samar ra'i a safha ta 216 a wannan taba'a da take hannuna ta daru ibnu kathir a safha ta 216 sai ya kawo wani bayani sai ka iske qur'ani ya kawo wani abu kana sa tsammanin duk ɗaya ne amma ban yiwa amma ba ɗaya bane yake cewa a cikin suratul suratul ali imran Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim ko ba haka nan bane ba da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqq aya ta 86 a cikin suratu al-imran a cikin suratu tauba nan kuma sai Allah ce wala qad qalu kalimatal kufri sai ce mi wa kafaru ba da islamihim bai ce wa kafaru ba da imanihim kaga sai ka rike mai hadda al-qur'ani al-rahman cikin suratu ali imran ka ce kafaru ba da imanihim cikin suratu tauba ka ce kafaru ba da islamihim to amma menene hikimar da ta sa an ka bambanta tsakankanin wannan shin akwai hikima ko akwai balaga ko ba an wani zai zaɓar ce kai ba da islamihim da ba da imanihim ai duk abu guda ne balla a wuce ai ta tahiya a'a siyakin ayoyin yana nuna akwai bambanci kuma tun da kaga Allah ya kawo wannan kalmar bai kawo wannan ba to akwai dalilin da yasa can an ka ce ba da imanihim nan ko an ka ce ba da islamihim bai yi wa ce babu balaga in baka sani ba kuma ka nemi littattafan da suka yi bayani kan wannan kai karatu ka gane yadda abin shi kenan ka kafa hujja ustaz dr fadl sabar ra'i yake cewa abinda abban banci tsakanin wannan aya ta ali imran da aya ta wato suratu tauba yake cewa saboda halin waɗanda ayoyin sun kasabka akan su mutane ne daban-daban ita aya ta suratu ali imran ta sabka ne akan wani mutum da ake kira al-harith bin suwai al-ansari na fata an fahimce ni wannan mutumin ya musulunta sun martadda sannan ya girda wala bil kuffar sai ya je sami kafirai sun manadima sannan ya nuna dama fa arsala ila qaumihi sai ya tura ma mutanensa li yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hallahu min tauba shin yana da tuba fa sa'alu sai sun ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazalatil aya sai su aya ta sabka fa katabu biha ilaihi sai aka tura mishi fa aslama sai ya musulunta wa hasuna islamuhu sai musulunci shi inganta akwai asar da ake kawowa to anan kenan shi wanga wani mutum ne wanda da musulmi ne daga baya shina musulmin shi yana nan ya zama tare da musulmi kawai sai wata ila ta jashi ko wata kasada an gane ko sai ta dauke shi sai kafirta ya gudu yasa tsammanin in an shiga in an fita musulunci ba a dawowa sai aka ce a'a ana iya dawowa to nan da an ka ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim nan wani na iya cewa to ai mutum guda an ka faɗa an ce ayat ta sauka kanshi ko baka nan bane to amma kuma qauman an ka ce a'a yana yiwuwa saboda ba shi kadai aikata irin wannan ba ina fata an fahimce ni ana yiwa a ce an fara da mutum guda saboda hukuncin alkur'ani ba ya shafi mutum guda bane ya shafi waɗanda lokacin da alkur'ani ya sauka a zamanin su da mu da waɗanda za su zo bayan mu ko ba haka nan bane to dan haka dai shi wannan mutumin ya musulunta ya zo ya zauna a madina musuluncin shi tabbatacce ne ba kafiri ba ne sannan ya kafirta shi yasa Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim domin shi mumini ne wa shahidu anna ar-rasul haqqun kaga ya shaida wa ja'ahumul bayyinat kaga hujjoji sun zo musu shi ya zama tare da musulmi wannan halin shi ba ɗaya bane da na wancan na fata an fice ni sannan an kace ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in khalidin fiha la yukhaffafu anhum al'adab wa lahum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika kaga ya nuna hira da tuba amma nan su ko munafikai sai an kace mi wa kafaru ba'da islamihim yake cewa wannan aya abinda ake ruwaitowa ta sabkari akan wani mutum da ake kira aljullasu aljullasu ba ana nufin mutanen da azzam ne ba sunan wani mutum ne aljullasu ina fata an fahimce ni aya ta sabka daga lokacin da dawo daga gazwatu tabuka akwai dalilin da suke nuna cewa ya faɗi mummunan magana an ka zo aka gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cewa a'a shi bai faɗa ba to shine Allah ce yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri sai Allah ce wa kafaru ba'da islamihim bai ce ba'da imanihim ba domin munafiki da ma ba mumini bane musulmi ne a zahiri shi yasa sai Allah ce wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan musuluncin su da sun ka bayyana muku dan can da ba ba mu'min ne bane imanin su na bogi ne dalika bi annahum amanu thumma kafaru amanu bi alsinatihim thumma kafaru bi qulubihim وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون سبب من بني التي بعد إسلامهم الإسلام الظاهر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ban sani kuma fahimta ba to kaji abinda ustaz dr fadil samar ra'i yace kuma ba shi kadai ba ya faɗi cewa malamai suna kawo irin waɗannan abubuwa shi yasa kalmomin qur'ani da uslubin qur'ani mu'jiza ce mai yawa bincike kan alqur'ani yanzu na ka fara ɗalibin ilimi ka bi a hankali kada ka zabo da ka rinka ɗaukar kawai abu na qur'ani abu ne mai sauki kawai ayi fa fa fa fa ayi a kare wallahi mu kama jikin mu ma'ana mu zage dantse don wani an ce mu kama jikinmu bai san irin wannan yare ba ma'ana mu zage dantse mu shirya ma neman ilimi mu zama to muna faɗin magana da dalili ba wai kawai don mu faɗa ba kawai domin rigima da hayaniya da rashin dalili bai sawa a gane inda an ka dusa hujja da dalili suke sa a gane inda an ka dusa ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah ya ce wa hammu bi ma lam yanalu ko ba haka nan bane sun yi niyya abinda ba su samu ba hamma shine ma'ana ta yi niyyar yin wani abu wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana ko ba haka zai cikin hadisi bane Abu Hurairah cikin sahih Muslim idan mutun yayi aikata mummunan aiki sai bai aikata ba sai Allah ya bashi lada daya malamai suka ce in bai aikata ba dan Allah ya bari na fata mu ce mutun ne yana son yin sabon Allah sai ga kulki sai bari to wannan bai da lada don ba don Allah ya bari ba na fata mu ce ko ba ka dan bari idan mutum ya riya aikata alkhairi bai aikata ba sai Allah ya bashi ladan daya in ya aikata sai a bashi goma ko a ribanya mishi irin yadda Allah ya so an fahimta to shine hamma kenan kaso yin abu shine hamma da ha babbali an gane ko wato shine abin da kaso aikata shi wa hammu bi malam yanalu sun yi niyya aikata abin da suke so malamai da suke kawo suka ce sun so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko wannan ba matsala bane to me yasa bai ce wa hammu bi qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba sai kashe mujmal bi malam yanalu kaga mujmal ne amma an ce bi katilin nabi sallallahu alaihi wasallam ai mufassal ne ko mufassar ne an fassara shi to uduli daga wannan saboda tana yiwa a ce neman kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne abin da suka yi niyya ba to duk abubuwan da suka yi niyya na kada musulunci ya ci gaba kada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan lokaci kada sahabbansa su ci nasara wa hammu bima lam yanalu ma'ana nan ijmali ne in an ce sun so kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu ba dai ne daga cikin bukatocin da suka so kuma Allah bai nuna musu wannan ba na fata fahimci su munafikai sun yi niyya in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gudu shi da magoya bayansa ko ba haka ba ba su samu abinci ba sun zauna sun yi burin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba su samu ba sun yi burin a kashe shi ba a kashe shi ba sun yi burin kaza sun yi burin kaza suna taimaka musulunci mummunan fata amma dukkan shi lam yalalu haka ne duk mutumin da yake da mummunan niyya game da bayan Allah na gari masu yi addinin Allah hidima kuma game da addinin musulunci sai ya mutu bai ga biyan bukatar shi ba domin bi domin Allah ne alƙawarin zai taimaki wanda ya tsaya mishi shi ko Allah bai saba alƙawari ko ba ka bane Allah sai da ya rantsuwa ce wala yansuranna Allah sai ce mi man yansuru wallahi Allahu la muwatta alil qasam ko muwatta alil qasam ko ba kana bane wala yansuran Allah tabbat wallahi Allah sai ya taimaki wanda ya taimake shi ma'ana wanda ya taimaki addinin sa ko wanda ya taimaki bayan sa ko wanda ya taimaki annabawan sa don Allah ya fi karfin a ce ni an taimake shi sai ce inna Allah laqawiyyun aziz malaman hadda Qur'ani sun fita an ce laqawiyyun laqawiyyun to kadi ba cikin suratul hajj na sauran kuma kasala تتى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ne ce sai ya taimake su sai ya tabbatar da su sai ya tabbatar da su to shikenan sai wani sa tsammanin zai yaki addini ya ci nasara wallahi ba za ka ci nasara ba sai dai ana jiran lokaci sai an tace ma kana Allah ya zara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yabiza alkhabitha min at-tayyib amma kuma ko ko wanda ke yin aikin yana nuna don Allah yake ma ba don Allah yake ba amma ka dauka tun tarihin duniya duk annabawa da ka gani da bayan Allah na gari sun kai ma Allah aiki sun ka tsaya ma Allah wallahi sai da Allah ya tsaya musu ƙarya ne a ce mutum yayi ma Allah aiki tsakanin shi da Allah ya kuma wallahi ba ta yi ba kuma ba za a yi ba Allah akramul akramina na ka aika an mutumin da ya ma Allah aiki Allah ya wadatar da shi wallahi ba zai taɓa yi ba shi yasa a gyara niyya kuma in za a yi a san abin nan haka Allah ya ce don ka a ta aiba wanda Allah ya ce a ce an yi daidai mun fahimta ko Allah ya kyauta sai Allah ya ce to wa ma naqamu ba su yi kyama ba naqama shine kyama wa ma naqamu minhum ko wa ma naqamu ba su yi kyama ba illa an aghnahumullah sai dan Allah ya wadatar da su wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fadlihi daga falalarsa an zo an ba su ganima yan an samu alkhairi ana kiran su a ba su to mai maka alkhairi ya kamata ka kyamace shi eh wanda ke maka alkhairi ya kamata ka kyamace shi abin tambaya abin da suka kyamace shi ba to amma in akwai hasada kana mutum alkhairi sai ka iska baya kaunarka yanzu misali zaka iska dalibi yana zuwa yana karatu a wajen wani malami kullum yanzu da littattafai ya ga ana bayani sai shiga ilimin mallan kamar karuwa yake yi shi kenan sai ga duk wanda kyauta da aka yi aikin banzaci ya kamata malamin da baya mutu a huta haka mai kuɗi wanda bai son ya ga mai kuɗi ya ci gaba kullun yazo sai ya bashi kyauta ƙarshen ta ma in ya gane shi wani kasa in ya gane ka kullun ƙara ma kai in yana bashi jika biyar sai kuma bashi jika goma goma ana nan sai ƙara mai talatin talatin sai ce a inda ma shi mutu in huta wai shi bai kallon alkhairin da aka yi shi dai wanga dai shi halaka dai shi huta ne a dai bar bashi to idan ka samu wannan alkhairin ka gani gashi suna kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aghnahum min fadli ya ba su daga ciki jaza yi ma mutane alkhairi to mutumin da kana mai alkhairi yana maka fatan sharri shi na gaba ka mai alkhairi hmm kaga lamari ai ya bace Allah kai bar mai kyau to sai malamai suke cewa da anka ce illa an aghnahumullah an gane ko nan sun ka ce illa istithna'i ne wato sun ka ce yi maf'ulun bihi ne ai wa ma karihu ba su kyama ba wa abu sun ka aibanta illa igna Allah iyahu sai dan Allah ya wadatar da su kina sai zamanto an agnahum ma'ana wato igna Allah sai zamanto shine wato istithna'i ne maf'ul bihi kamar yadda suke cewa larabawa mali indaka zambun illa ahsantu ilayka banda wani laifi gare ka sai dan sai dan na kyautata maka shin wannan laifi ne ai ba laifi bane kaga ka zo da yabo amma kana son ka karfafa shi da mi da abin da kamar zargi ne gari ko ka ce mali ma'in mali inda ka zambun illa asamtu ilaika ai in kana samma zambun fa huwa hada kenan in dai akwai wani laifin to shi ne wannan an gari ko malamai suke ce fa huwa tahakkumun bihim kama ana wato izgili da su ana walakantar da su waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli sun ka ce shi an aghnahum maf'ulun li ajlihi da in an ce maf'ulun li ajlihi shine wanda don shi aka yi ko ba haka nan bane to ya zamu kaddara wannan sai sun kace to maf'ulun bihi mahdhufun ne zaka kaddara shi wa ma naqamu minhumul imana ba su kyamaci imani ba illa li ajli ighna illahi iyahum sai dan Allah ya wadatar da su wa rasuluhu min fadli kidan shi wannan shi yasa suka kyamaci imani to ai kaga gonga bai dace ka kyamaci imani ba Allah shi taimake ka kuma ka kyamaci aikin Allah kaga ai akwai tuka da walwala ko ina fata an fince ni dan haka sai da manto an kaddara shi وما نقموا منهم الإيمان إلا لأجل إغناء إغناء إغناء الله إياهم na fata kuma sai dan Allah subhanahu wataala ya wadatar da su shi ko Allah ya wadatar da kai abin da ta ce ka kyamace al'amarin Allah ba to da haka dai al'amari yana da hatsari kwarai da gaske Allah kai mu nasari illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli sai Allah ce to fa in yatubu yaku khairan lahum in sun tuba shine min in sun tuba yaku khairan lahum ko ba ka nan bane eh asalin shi fa in yatubu ya kunu khairan lahum asalin magana kenan domin kana ya kunu aka cewa to na farko sai an ka ce fa in ya tubu ana iya cewa ya kun khairan lahum ko ba kadan bane tun da ya kamata a yi mai sukuni jawabu sharti ne in ya tubu ya kun ko ba kadan bane to sai an ka shafe wawun saboda ya ku nu ya ku nu sai an ka shafe wato asalin shi ya kunu ne to da an ka ce ya kun wawun an ka shafe ta saboda mi saboda wato liltiqa ne. to yanzu kuma da an ka taho sai an ka zo nunun sai an ka shafe ta ita kulit takhfifi asalin shi fa in ya tubu ya kun khairan lahum ya kun domin fi'ili mudari ne majzumi kuma kana ana mata jazma ne da sukuni to ina sukunin shiki babu shi kaga mai koyon larabci sai ka rikice a a a larabci ya halatta nunun ta kana ana iya shafe ta kuma ana iya barin ta wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkuruna a cikin suratul nahl karshen suratul nahl sannan kuma akwai wala tahzan alaihim wala takun fi dayqin mimma yamkuruna a cikin suratul naml duk qur'ani ya zo da su in baka sani ba ka bi a hankali harkar ilimi ba harkar rigima bace saboda kaka jawo kanka abin da ya farkin ka kenan ya ku khairan lahum an shafe nunun an shafe wawu a cikin asalin fi'ili mun fahimta ko cikin ilmu sarfu sai ka kuma kaga wannan to yaku khairan lahum shine mafi alkhairi gare su ko ba haka ba a'a fa in yatubu in sun tuba yaku khairan lahum shine alkhairi gare su don in musu tuba ba suna da matsayin munafikai ko suna matsayin ko kafirai na koyi kenan to kasancewa su kafirai alkhairi ne kasancewa su munafikai alkhairi ne to fa in yatubu yaku khairan lahum in sun tuba shine alkhairi gare su domin kasancewa su kafirai ko munafikai wannan ba alkhairi bane babu da alkhairi tare da shi ko kuma ka ce fa in ya tubu idan sun tuba ya ku khairan lahum shine mafi alkhairi gare su a aqida su in ma suna ganin abin da suke alkhairi haka dan su malamai sun kace khatabahumullahu ala hasbi i'tiqadihim Allah ya musu magana akan aqida su wa in yatawallaw in suka juya suka bada baya yu'adhibuhumullahu Allah zai musu azaba azaban azaba aliman mai radadi an gane ko azaba daban-daban wani lokaci sai Allah subhanahu wataala sai a yi musu haddi tunda ba a yanka su a kashe su kuma Allah ya shi musu azaba ‘ya'yansu da matansu sai su bijire musu su yi ta fatan su kashe su shi sa Allah ce falatu a jibika amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wal akhirah kuma Allah shi musu azaba al akhirah azaba ta wuta wanda ba ta da iyaka Allah kai mun tsari إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وما لهم في الأرض باسو دواني أتكين كسا fil ardi a cikin ƙasa min waliyin majibincin lamari wala da suyin ko mai taimako to a sama suna da shi a ƙasa ba su da waliyi ba su da mai taimako to a sama ha ha to me yasa sai Allah ce fil ardi wasu ka ce a'a an shafi fil ardi wala fis sama'i ne shikenan an shafi as-sama'u don galibi qur'ani ya kawo al zai kawo as-sama'u ko ba ka nan bane eh don wani yana faɗan wannan waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a saboda ba su yi imani da Allah ba don haka Allah ba waliyin suna ba waliyi wanda ke taimakon su ko ba kana bane ba waliyi ba wilaya amma ba ta tafiyar da al'amura su su imani da Allah ba kenan sai Allah ya musu magana akan ƙasa don saboda nan na suke ganin suna da ni suna da wata dubara wanda ba su yi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa malahum fil ard duk inda ƙasa take inda sun ka samu kansu ba su da mai taimakon su kenan a nan duniya ba su da mai taimako a nan ƙasa a cikin wutar jahannama akwai ƙasa ƙasan jahannama ƙaru jahannama ko ko ba ka da to can ma ba su da mai taimakon su innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira haka malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam malam mu ji aya ta gaba wa minhum man ahada Allah
wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم daga cikin su suwa an gane ko wannan aya ibnu ashur yace to an ce ta sabka ga sa'laba bin hatib min almunafiqin kenan wani mutum da ake kira sa'laba bin hatib an gane ko yana daga cikin munafikai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙan mishi Allah ya bashi wadata mai yawa an gane ko Allah ya bashi wadata mai yawa lokacin da wadata ta zo daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hattara kan ka je ka nemi wadata daga baya ta zama to matsala gare ka ce babu matsala ina fata an fahimce ni to to haka dai bayanin da aka kawo aka samu aka bashi wadata shikenan lokacin aka zo karɓar zakka ya ga dukiya ta yawa sai ya hana to wannan shine abin da ibnu ashur ya kawo amma na abin da muke son in ce shine duk halayen munafiqai ne suratul tauba take bayani kinan nan wa minhum yana da alaka da minhum minhum da sun ka gabata halayen munafiqai ne ake cigaba da ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato abubuwan da sun ka aikata an gane ko an gane ko ko kuma ya zama to a'a tunda an ce ba su da majibincin lamari ba su da majibincin lamari ko ba haka bane an ce ba su da majibincin lamari wa malahum fil ardi min waliyin wala nasir to ga misali na nuna cewa Allah bai tare da su sai suka shiga cikin wani hali wanda zai zama to babu wanda zai iya fidda su daga cikin su wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun kaga sai munafici bi musu baya an gane ko ko kace na da alaka da minhum da sun ka gabata wa minhum man yalbizuka bis sarqat wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin dole kai kokari ka samu connection ka san alaka tsakanin aya da aya connection ko kuce connection da faransanci an gane ko wani kawai wani jin shi kaga wani abu kamar sabo ne a'a malamai sun yi aiki kawai abin da ya kamata kai ma kai kokari ka gane yadda abin yake tafiya kuma in ka kai sai kai bayani ala ayyati hal in muka zo cikin alittafin al-iklil fi istinbat tanzil na imam suyuti da yazo karkashin wannan aya sai yace Allah ya ce wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda ya ma Allah alƙawari yace fiha anna ikhlafal wa'd cikin waɗannan ayoyin da Allah ya bada bayani kenan wato saba alƙawari kenan tunda aya ya ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin amma ta aya ta gaba an ka nuna cewa wato menene an saba alƙawari yace to fiha a cikin wannan aya ko kuma ce cikin waɗannan ayoyin anna ikhlafal wa'd cewa saba alkawari wal kadhibi da ƙarya min khasa'isin nifaq yana daga cikin ɗabi'o'in munafikai fa yakunu alwafa'u kina abin da zamu fahimta sai ya kasance daga mafhumul mukhalafa cika alkawari was sidqu da gaskiya min shu'abil iman yana daga cikin rassan imani wa fiha daga cikin wannan akwai almu'aqabatu ala dhanbi ana ma mutum uquba da zunubi bima huwa ashaddu minhu da abin da an mafi girma ya qaulihi ta'ala da Allah ce fa aqabahum nifaqan kaga sai Allah biyo biyo bayan munafinci ma'ana a akaba ya sanya munafinci ya biyo baya shi ne a akaba mu wastadalla biha qaumun waɗansu mutane sun kafa hujja da wannan aya ala anna man halafa wanda ya rantsuwa ya rantsuwa ce in fa'ala kaza in ya aikata kaza an gani ko falillahi alayya kaza to lalle ne tabbas lillahi ga Allah alayya akaina kaza annahu yalzamu kidan mutun ya rantsuwa ce in na aikata kaza to tabbas hukunci kaza ya hauni ko ko Allah zan yi ma Allah kaza to wannan hukunci ya tabbashi dan ya ce la in atana min fadlihi wallahi tabbat in Allah ya ba mu sai ce la nasaddaqanna za mu za su yi sadaka zakka kenan kenan wannan ya nuna cewa in ka ce in Allah ya yi min kaza zan yi kaza to wannan abin ya lalace ka sai dai in sabon Allah ne ko ba ka da bane kawai wani mutum ya zaure ce Allah in ya bani kuɗi sai na sai na sai giya na ba mutane na sun sha kaga wannan ayi alƙawari alƙawarin banza ne ko ba ka da bane in Allah ya baka sai kai amma ba a so wannan ba saboda annazar galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ka ki ko ka so haka dai yadda Allah ya zartar da abu zai kasancewa dama mutum yace in Allah ya bani kaza zan yi kaza galibi wannan daga cikin dukiyar marubuci ne Allah ke fitar da shi domin shi Allah in ya niyyar baka ba sai kai wannan bakan can ba kai dai kai bauta ma Allah kai tawassuli da ibada da abubuwan da ya kamata ai tawassuli da su sai Allah ya baka ba na zaba kusa wani malami da ake bada labarin fukahat kun san malaman fiqh suna abin da ke cewa al-fukahat shine kissa wanda in an kaga ɗaliban ilimi hankalin su ya tafi nesa sai a kawo wata kissa wani lokacin ta ta kasance wani lokacin kissa ma bata kasance ba amma ana so a samu mutane ne dariya an fahimci da su kira fukaha shine suke cewa wato kamar wani mutum ne yake da jaki sai ya bakance ya ce Allah in ka ba jaki na lahiya zan yi maka azumi 30 a zan yi maka azumi 10 kan mai mamaki jaki a wani wuri dukiya ce wani shi kaɗai ne jakin nan da shi ne ke nema yana ci da iyalin shi yana da mata biyu ko uku wallahi ko hudu wallahi da jaki ke ci da su kenan ko kaga dole na shi ma Allah alƙawalin mu ne na wanda mutane ke cikin birni muke ɗaukar jaki ƙaramin abu wani wuri da shi ne ake zuwa a ɗauko ruwa in babu shi rayuwar ma ba ta yi ina ba ta ana fahimta ta almuhimmu dai shi kenan wannan mutumin sai jakin shi ko sai ya warke yana ganin jakin zai mutuwa kawai sai jaki ya koma gam to sai ya azumi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu ya yi biyar ya yi shidda ya yi bakwai ya yi takwas ya yi tara an gane ko yayi goma ya cika alƙawari ko bai cika ba shikenan ko da ya taso sallar asuba za shi je masallaci sallah ranar ta shaɗe sai iski jaki ya shuri jaki ya mutu ya ce a'a a'a a'a haka na an kai min eh ya ce to babu laifi ya ce cikin goma na ramadana can zai hidda abina wai ma'ana azumi goma na ramadana na allah na kirin can zai hidda abin shi goma na harko na ramadana ce ba da su ba ba ma na karshe ba don yana yiwa a yi ashirin da tara kina in ashirin ya fara ya tara ana cewa an ga wata ce goma harko ba da su ba na hidda abina to fukahatu ne ake kawowa wani lokaci ana kawo su saboda tana yiwa kissa ko mai kama da ita ta faru ko kuma a abin bai kasance ba amma dai irin abubuwa ne wadanda ana kawo su saboda sanya nishadi a cikin wato a cikin abin nan an fahimta kamar yadda ake bada labarin wani alkali shi ba alkali ne mai bada shari'a to an yi wuta taya da shi da mata ta yi lamari ya ɓaci an gane ko kun san kowa kake gidanka gidanka ne ko ba haka nan bane abinda ake ma gidanka bai yiwa wani ya maka shi tunda babu wata alaka to alkali yana tushishi yana tushishi ya hau ya hau ya hau shi ke sai wata mata ta kawo ƙara wajen alƙali zace da digima ta suka da mijinta ya ɗauke ta biyar ba shi ko alƙali a shirya shi da mata ta an yi wuta ya ce ya mari ban zariwi an ƙari mun fahimta saboda bai huce ba ai kai da alƙali ai sai ya kira mijin ya ji da mijin ba da ya mata ko ko ba kana bane sai ce ya mari ban zariwi shi ke da an ƙari babu shari'a doshinsa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yi shari'a wa huwa gatban yana cikin hushi akwai da bishi ba kuma gatban ba malamai sun kace ya faɗi gatban ne illa za a kalla duk lokacin da kake cikin wani abin da yake hana hankalin ka yi aiki to wallahi ka kai kana jin fitsari mai yawa kana jin kashi ya dame ka kana cikin farin ciki mai yawa ba a shari'a saboda an san ba ka iya tsaya ka dibi dalilai wanda farin ciki ya mai yawa da abin da gari zai ce haka nan na wanda bakin ciki ya mai yawa abinda da ya aikata ba mummuna ne saboda lokacin da dan adam yake cikin tsananin farin ciki ko tsananin bakin ciki to bai da control bai da control lalle yana da hankali amma wani lokacin hankalin ma bai aiki annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim magana Allah ya jiwa da ita lokacin da ran shi baci yanzu in mutum ɗauki alkur'ani ko ba annabin Allah ba ka ga dai balle ma a ce maka mutum nagari balle a ce maka kuma ko sahabi ko ko a ce maka annabi ko a ce maka manzo kuma cikin manzanni yana cikin ulul azmi minar rusul a ce ya ɗauki magana Allah ya jifa da ita akwai matsala ko babu kuma magana da shi ne ya je ya karɓo ta wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla annabi Musa je amso wannan wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar al fasiqin amma da yaje sai Allah bashi labarin ai sun bata da Allah bashi labarin sun bata a malamai suke cewa wannan shi ne hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin mustadrak na Imam al-Hakim laysa al-khabaru kal mu'ayana Allah ya bashi labarin mutane sun bata وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا النبي موسى يدعو to da yazo ranshi bai dace ba sosai sai da zo iske suna bautar ai bai shakkan labarin Allah to ai yana yiwa daga can da Allah ba shi labari ya ma jefar da alluna a taura ya ce waɗanda mutane ba su da wani amfani amma sai to da alluna a taura tare da Allah ba shi labari ran shi bai yi tasiri ba sai da ya gani Allah ya ce to lokacin da ya gani walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum Allah ce wa alqal alwaha kaji alluna a taura da ya amsu ya jifa da su wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ألا دكنش يتشي ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح لوكتن دهوشي يكونتا يزوكا ريزو يا ناو ko ba haka ba to da haka ai hattara in mutum na cikin mushi ba ai masa hukunci to da haka ne kaji dai abin da yace yace ya mari banza sai a ce to alƙali a bari dai har lokacin da hankalin shi ya dawo shi yasa tension hypertension idan farin ciki ta taso mutum yana cikin farin ciki kwarai sai ta kashe shi haka idan mutum yana cikin bakin ciki kwarai imamu suyuti ya ce wa akharuna waɗansu daga cikin malamai sun kace ala anna mani az-zakati an gane ko wanda ya hana zakka yu'aqabu ana mishi uquba bi tarki akhdhiha minhu sai a bar ba za a karba ba kama fa'ala biman nazalat fihi biman nazalat al-ayatu fihi kamar yadda an kai ga wanda annan aya ta sabka Allah bai karba ba an ka ce ba a karba ina fata an fahimce ni kenan wasu ka ce idan mutum ya ce bai bada zakka to ba a karba to shikenan sai a bar shi ina fata an fahimce ni to amma wannan ijtihadi ne sai mu ce a'a munafikai ne za a iya cewa su ba za a karɓa ba a bar su da ita amma kafirai ko kuma wannan maslaha ce ta addini muna iya cewa cikin wannan akwai shi amma yaƙar waɗanda sun ka hana zakka an kai sai na abubakar ya ce da uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakka kinan yaƙa ake yi sai dai in wata maslaha ta sa za a bar shi da ita amma in ba haka ba yaƙa so ya kamata a yi na fata an fahimci ko kuma mu ce wanga ijtihadi ma ya saba ma abinda sahabbai suka tayi akan shi ko kuma ce a'a maslaha za a kalla wanda ya cancanta a yake shi a yake shi wanda bai cancanta a yake shi ba ba za a yake shi ba ko kuma a'a ba za a yake shi ba wani lokaci sai an bi maslaha a ga meye dalilin da yasa bai bada zakka ba ina fata an fahimci ni wannan shine abinda Imam Suyuti ya kawo karkashin wannan aya dan haka sai ayi hattara ɗaliban ilimi wajen bayanin abin da yake zuwa to a wannan aya akwai hatsari kwarai da gaske shi yasa ni jinkirta bayanin haɗin zo a wurin da ya kamata a yi wannan bayanin shine cewa wannan aya wa minhum man ahada Allah an gane ko idan ka diba cikin mawsu'a ta al-iklil fi istinbat at-tanzil sun kawo asbabun nuzul guda uku asbabun nuzul guda uku kusan kullun nace kai kokari ka san asbabun nuzul gurgurun wadanda suka zo karkashin aya nawa ya inganta nawa abu su inganta ba shin dukkan su sun sabka ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai aya ta sabka ta yi bayani ko ko ta sabka ne kan mutum guda sauran irin halin su ne ya shafi wannan sai an ka ce sababun nuzul ne tunda ina bayanin wannan gurgurun iko to nan da an ka zo sai suka ce wannan aya ta sabka daga Abu Umama an Sa'laba bin Hatib ta sabka ne daga Sa'laba dan Hatib an gane ko shi sa alaba dan hatib yace mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yarzuqani malan ka roƙan mini Allah Allah ya bani dukiya wai haka ya sa'alab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai haka ya sa'alab kai cunka qalilun tuaddi shukrahu dan kadan wanda kake isar da godiye shi khairun min kathirin la tutiquhu yahi a baka dukiya mai yawa wanda baka ni wanda baka iyawa da ita almuhimmu dai suke cewa almuhimmu suke cewa sai aka mishi addu'a da aka masa addu'a ya samu dukiya sai aya ta sabka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum biyu su je su karbo zakka daga cikin mutane na ansa akwai mutum daga cikin banu sulaim sannan kuma wato daga cikin su akwai mutum daga cikin ansar akwai kuma mutum guda daga cikin bani sulaim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu kataba lahuma wato sunnata sadaqat ya an ce sunna yadda za ta gudana ba irin wanda sunna ba wanda ake cewa wannan farilla ne wannan sunna wa asnanaha to nan asnan ba ana nufin haƙura ba nan asnan jam'i ne na asanatu wani lokaci al-asnanu jam'i ne na asinu wani lokaci jam'i ne na al-asnan al-muhimmu da suka zo wajen shi suka faɗi zakka suka faɗa mai da an ka ce sai ce a to babu matsala an gane ko shi a je in an ka karɓo na mutanen da aka gaba an ka zo zai bayar da aka zo wajen shi kawai ya duba ya duba sai ga abin nan fa ya yi yawa na fata an fahimci ni sai ya ce to shi dai wannan abin ya ba shi matsala don an ce fa akara yahu kitaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akara yahu nan ya'un alhamza ce fa akara ahu ni da larabci ana cewa akara yahu kuma ana cewa akara ahu wani lokacin laraba suna mai da ta ya'un kakka zo ka iske wani abu ka ce ba shi bane almuhimmu sai ya ce wallahi ma hadhihi illa ukhtul jizya wannan ba komai bace illa ya'un jizya ga ahlul kitabi a amshi jizya mu ko a zo a amshi zakka gare mu na fata an fice ni to da aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce wasu daga cikin wani mutum daga cikin mutum ansar ya tafi wajen shi da ya je ya ce mishi to kai ka halaka don qur'ani ya sauka kanka sai ya zaburo ya zo ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba ba bayan wannan bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo Abubakar Abubakar bai karba ba ina fata an fahimce ni bayan Abubakar bai karba ba ya zo ma sayyidina Umar an gane ko bai karba ba zamanin sayyidina Uthman an gane ko ya zo da ita shi ma bai karba ba sannan ya mutu a zamanin Uthman radiyallahu anhu wannan shine abin da an ka kawo mun ji ko da kyau to wannan asarkin malamai sun ka ce batil batil batil batil batil batil batil batil batil ƙarya ce saboda min abin da ya sani kawo wannan an gane ko bai inganta ba na biyu shi ma akwai riwaya da suka yi daga abdullahi ibn abbas wacce riwaya ce ta abi umama shi ma dai sun ce sa'ad bin hatib wannan aya ta sabka akan shi an gane ko sannan kuma akwai kuma riwaya ta abdullahi bin mas'ud yake cewa i'tabiru fil munafiqina bi thalathin in kuna son ku gane munafiqai to ku kalli abubuwa guda uku idza hadatha kadhaba in yayi munafiki yayi magana hadatha ƙarya yake ma'ana galibi ko da zai yi gaskiya to can ba a rasa bane wa idza wa'ada akhlafa in ya alqawli sai ya saba wa idza ahada qadara idan kuma yayi yayi alqawli qadara sai shi da yaudara فأنزل الله سي الله سبحانه عز وجل تصديقا لذلك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين wannan asar ya inganta daga Abdullahi Mas'ud kuma wannan tabbas alamomin munafikai ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi ingantacce ayatul munafiqi talas idza hadatha kadhab cikin hadisi na Abu Hurairah hadisi na Abdullahi bin Amr bin Amr ya faɗi sifofi guda hudu yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ko ba ka nan bane duk in sun kasance hudu wani sai ce to kaji an ce wani hadisi an ce uku can kuma an ce hudu a'a da yace wato can uku din bai ce ba su kadai ne alamar munafiki ba a'a suna daga cikin manya manyan alamomin munafiki ake nufi da yace arba'un bayan nufin su kadai bane domin bai ce ba wato ayatul munafiqi thalathatun faqat ba a'a yace thalathun ga wasu uku daga ciki can kuma yace hudu wata rana kuma akwai wasu kari dan qur'ani ya faɗi alamomin munafikai masu yawa ko ba haka nan bane walau da sha'u la araiknakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum suratul tauba suratul ahzab duk sun faɗi alamomin munafikai haka dai ko ba haka ba da haka ayoyin suna da yawa ba wannan dai ake nufi ba to wannan shi asar ya inganta amma wannan riwaya ta cewa wato ta saka ne akan sa'alaba bin hatib shine an ka ce batil bai inganta ba menene dalili saboda sa'alaba dan hatib sahabi ne nawa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shi ko sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yiwuwa ya zamanto mi ya zamanto cikin munafikai waɗanda Allah ya ce mi an yi musu alƙawalin wuta su shiga cikin wutar jahannama don ya ce fa'a a ƙabahun nifaƙan fi ƙulubihim ya ce mi ila yaumi yalƙaunahu har ranar da za su haɗu da Allah za su mutu akan mi akan matsayin kafirai to ko in haka nan ne to ko tabbas ba sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me aka ce da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومن تحتها الأنهار قراءة ابن كثير لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صحابي بن يوقت اسمعيك تولى تو سيما لما يسوك يمغانا an gane ko ibnu uthaymin a cikin littafinsa usulul tafsir in ka diba wani littafi mukhtasar da ya zo kan wannan sai magana ta kawo magana irin abinda ibnu hajar al-asqalani ya ce yace ibnu hajar al-asqalani ya tafi cewa wato sa'alaba bin hatib biyu ne akwai sa'alaba dan hatib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sa'alaba dan hatib menene wanda yake matsayin munafiki to wani lokacin sunayen mutane suna iya zamantowa su zamanto tamkar sunaye ne nawa daya amma kuma sai zamanto sun bambanta ko ba haka ba to shi ibnu hajar ya tafi akan wannan ra'ayi shi kuma ibnu usman ya ce a'a kawai wannan kissa ma bata inganta ba dan haka babu zancen a nemo sa alaba guda biyu shi wanga sa alaba dan hatim sahabi manzo sallallahu alaihi shine a akwai ba wani sa alaba dan hatim in ba shi ba zancen wani munafiki dama wato kawai saboda an dauko ne wata kissa batila kuma da kulli jawadin kabuwa duk da yake ibnu hajar al-asqalani malami ne yayi fice a cikin sanin asa amma tana yiwa nan bai samu dacewa ba ba shikenan ba don bai yiwa a ce komai ka samu dacewa to sai mun yi hattara da wannan ne in shi a suke cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta mun yi fahimta da haka wannan kissa ce batila sannan abu na biyu zaka ga misali kissa ta Hatib bin Abi Balta'a inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya su ce maka ayya aikata banna alhali ko Allah ya ce wato Allah zai gafarta duk ayoyin Allah ce ya gafarta ba sahabbai ko ya ayyu alladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in sai ka ji fasiqun kuma kun ce sahabbai ai adalai ne sai a ce a'a fasiki idan mutum ya aikata abin da bai dace ba sai ya tuba Allah na karba ko bai karba kafiri in yan musulunta Allah na karba tuba shi ko bai karba to mutumin da ya aikata sabo cikin musulunci in ya tuba Allah zai karba ko bai karba ba dan haka shi fasikun din nan ko da an kawo da fadila al-fisqu al-khuruj an ta'atillah fa idza taba ay ghafara Allah lahu dan haka Allah ya dauke mishi wannan da haka mu yi hattara da irin shubuhun da 'yan shi'a suke kawowa a mun gane wannan ko? na akwai su abin nan kaɗan to sai ce afon bari abin nan wamin human ahad Allah halin ata na min fadlihi ya ce to in Allah ya bashi falalasi lana saddaƙanna tabbas za mu yi wato sadaka wala nakunan na minas salihin sannan kuma za mu kasance daga mutane na gaskiya za mu zo gobe idan Allah ya kama da da gobe ne za mu kai karshen eh, tafsiri za mu kai karshen wannan kissa mu bayyana menene hakikanin al'amarin da yake karkashin ta don yan shi'a suna fakewa da wannan su yi banna a cikin wato